بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وتبركاته وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلا يوى الله سبحانه وتعالى يوديا بها أمون أولا مسلا سنة البركة مسجد سبيل وراكة لا مجرم الأنفا دومن شيء جبا دزر فينا لكتاب كتاب أصول الصلاة وأدلتها لشيخ مالمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب wanda a satin da ya riga ya wuce mun ga dalilan da suke nuna cewa yin shirka da allah maɗaukin sarki a wajen ibada abu ne wanda yake haramun mai tsirin kuma kiran wani addu'a ga wani allah ka roƙi wani allah abinda ba shi da iko a kan shi sai allah wannan shirka idan addu'a allah kaɗai ake roƙo buƙatu wanda suka ɗoriya a kan hali na ƙwaƙwalan gurin allah ake komawa zuwa gare shi to wanda ya roƙi wani allah ya yi addu'a ga wani allah ya roƙi kinin wani allah wanda ya yi shirka wanda mun ga da lura a kan haka wanda shi ne ƙarshen karatun da muka yi wanda ma da ya kawo da yi a kan abin da ya shafi addu'a wanda ma da su sha Allah a darasin da ya riga ya gabata to da mu kuma ma da ya riga ya jera mana nau'i'ika na ibada bayan ma da ya ce al-islam da al-iman da al-ihsan farko abin da ma da ya riga ya bayyana yana daga cikin nau'ika na ibada shi ne addu'a domin da ɗanyen da suka shahi addu'a ko da suke nan sai da yin da ya shahi alkhawar ma da ce wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ma da ce dalilin da yake nuna cewa alkhawf jin tsoron Allah na daga cikin ibada ibada ta alkhawf wani tsoro ake nufi a nan gurin shi ne tsoron kan wani ya hallaka ka tsoron kan wani ya amshi ranka tsoron kan wani ya sa ka bakka da arziki tsoron kan wani ya sa maka rashin lafiya bai halitta baka yin ka kowa sai da ubangiji ya tsara da wake duk wani wanda zai maka kuri ko ne ya kai dan dabar duk dabar shi in Allah bai ga dama ba ba abin da ya sani to kidan wannan jin tsoron ibada shi ta a al'ada ta mushrikai kafirai in suna so ka koma ɗin su kai shirka tsorata ka ce da abin da suke shirka a gare masu kuma kai don sun ga cewa mun tsoron da muke ka a biyu kuma kan ruwa suka kama karin shi lafiya kamar yadda mutanen annabi hud suke ce mashi inna kullu illa taraka babu alihatina rasul abinda muke cewa muna tunanin wasu shashe na abin bautan mu sun taba kada asu mummuna a rashin lafiya kaga tsoratarwa to wannan yake nuna maka cewa in ko ka ji tsoron da Allah ka iya canjantawa ka ji tsoron ga wani Allah ko ka yi shirka shi ne abin da malam ke so يبقى ما كنا الخوف إلا أكيد في دعوة الخوف زام الخوف كلا كلا لي دعوة الخوف الطبيعي jin tsoro na ɗabi'a wanda a ɗabi'a kada Allah ya sanya maka kana jin tsoron miciji kana jin tsoron kunama maka da haka jin tsoro na ɗabi'i shi ma ba a so ya yi yawa na'am ka ji tsoro amma ba a so ya yi yawa ya wuce iyaka ta yadda har bakka iya yin ibada bakka iya zuwa sallah sallah sallah sama da kana tsoron kaza kana tsoron kaza ba a so ya yi da akwai kuma alkhawfu shirk shi ne tsoro na ibada wanda bai halitta ba ka yi ga kowa sun ga Allah mawafin sarki in ka yi shi ga wani Allah to ka yi shirka da ko kuma alhaufin muharram tsoro wanda yake haramun ne bai kai zuwa ga shirka ba shi ne ka dinga jin tsoron mutum tsoron da har zai sa ka kamar abin da yake waje ka je wata ma'aikata kana tsoron ka a ce kai ba ƙauye ne ko kana tsoron wani ka amshe maka matsayi mace ta miƙo maka hannu kai ma ka kindima maka hannu ka zai ka ga wannan tsoro tsoro ne na harama duk tsoron da zai kai zuwa ga barin abin da yake waji ko ya sanya ka kai abin da yake harama to wannan tsoron tsoro ne na harama baya kaiwa da zuwa ga shirka in yayi yawa zai iya kai ka zuwa ga shirka ta wajen ka sanya mutumin da kake jin tsoron shi abin da wuce yawon shi ne dai alkhawar bada ce dalilin kwan dalilin da yake wuce tsoro na daga cikin ibada kawo muka ara ta al'ana na ɗaukin sarki fala ta hafu ne kada ku ji tsoronsu wa hafu ne ku ji tsoro na ni kaɗai ne ya cancanta ku ji tsoro na in za Allah in kun tubu ne ɗan kun kasance ne ta zama an rataya jin tsoron Allah shi ne hakikalin imani kuma wanda yake na ta lalle shi ne ibada asalin aya ka zo da jiyon garin ayoyin da Allah maɗauki sarki yake ba da labarin da sahabban manzana da kuma lokacin da munafikai suka tsorata su Allah bin qala lahum nasu inna nasu qad jabawukum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel su ne waɗanda sahabban manzana sa sama mu'minai aka tsoro munafikai suka tsorata suka ce ku ji tsoron su mushrikai sun haɗu muku sun yi cincirin za su yaƙe ku za ku ji tsoron su wannan abu ya ƙara musu yiwuwa sai suka ce wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel fan qalabu bi ni'matin min Allah hada ne musan sun zo har zuwa inda Allah wake sarki ce inna ma za mu yi shaytan wa'innan wa'inda suke tsorata ku shaytan shaytanu ne yukhawwifu awliya'a shaytan ne yake tsoratar da wanda suke jikuntar lamarin shi wanda suke bin maganar shi hawa kuka ji tsoronsu sai Allah ce kana da kafin mu kafin mu gudu ne kada ku ji tsoronsu da su da shekaran da ya tunzura su da wanda suke biya ma shekaran don kun tuno da kada ku ji tsoronsu kenan wannan shi ne sababin da yake sa ko kuma siyafi na ara da wannan shi ne malamai suke ce ya ce ma alkhawf suke ce mishi ibadatu khawfu khawf ɗan da yake zamantowa in ka yi shiga wani Allah shi ne khawfu shir tsoron da za ka dinga samun makarkata a zuciyarka yau da dama da akwai mutumin da in suka ɗan samu wata ɗan matsala ga mutumin da ake kowa tashin tsaye gare shi yana haraka sirce-sirce ka ga yana jin tsoro a zuciyar shi wannan makarkata ba a so ka yi kowa in ka saba ma Allah zuciyarka haka ake so ta dinga makarkata Allah kaɗai za ka in ba ka yi ba abinda Allah yake so ka zama wani zuciya ka da yanga makarkata ka shiga damuwa Allah ka ake ba amma da dama mutane za mu ba suna wa bokaye suna wa yan tsubu suna wa mabiya bokaye mutane shi yasa Allah ya baka ka'ida wa ma hum bizaru da bihi min ahli illa bidna duk wani wanda yake ƙaryar zai mu'amala da aljani ko zai sihiri ko zai dabo wallahi bai isa ne cutar da kai da komai sai in Allah ya rubuta ya kara in Allah bai rubuta ba ya kara ta zai sami a bane na sallah ba duk yana da tasiri amma sai da izinin Allah na wanda shine mutum ya maido ya mai tsoro ga Allah ma'aukin sarki tsoron da ya shahi tsoro ne ba wada kuma haka ne ɗabi'a su Allah Allah suke su ga ka kun samu matsala da su su dinga tsoratar da kai ka ce baka kaza ka gaya wa na kaza kai kaza ka ga to ka ce zan ga alkhairi insha Allah wannan kenan shi ne Allah ya tuna shi ne kenan mala ya kama da dalilin da ya shahi al-khawf sai kuma ar-raja mala ya ce wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ملك توا ودليل الرجاء دليل نقل أيين إبادة كده الرجاء شيء قطعي نعبادة قطعي الله يباك الجنة kwaɗayin allah ba ka alkhairi allah ba ka arziki na duniya da lahira kaga duk wa'annan ababe da wanda babu wanda ya cancanta babu wanda ya isa ya maka sai allah to ka yi shi ga wani allah to wannan abin kayi shirka misali kamar mutanen da suke ɗaukar wasu daga cikin malamansu ko shehunansu suke ɗaukar su suke wasu wasu haƙƙa da allah sai dinga kwaɗayin ya dinga wa shirin shi hidima don ya dinga kwaɗayin samun aljanna a wurin shi don ya ce ya yarda mishi don ya ce zai cece shi haka gana shan ruwan dauɗa shi in an mishi wanki a kwankwaɗin ruwa in ya kafo wa jina a shanye ta da makamanta ma kuma wannan shi ne a raja shi yasa ma suka ce a raja kana da akwai a raja usabi raja kwaɗayi na ɗabi'a shi ne mutum ɗan uwanka mutum ko makamantan haka a abin da yake iya yake da ƙudura ka kwaɗayinta ya maka misali ka kai ka yi kwaɗayin mutum ya zama shayi ba ka ha? to wannan ba matsala ba ne ba yana da ƙudura yana da iko babu matsala a cikin shi abin da babu wanda yake da ƙudura yake da iko ka yi kwaɗayi zuwa gare shi wanda sai Allah ka ɗauke da kudura yake da iko a kan shi ka yi kwaɗayi zuwa ga abin halitta wannan shi ne shirka maka ba da misali kawon kwaɗayin shiga aljanna kwaɗayin samun lada kwaɗayin samun arziki ƙarin lafiya da sauransu shi ne arraja wannan kenan kwaɗayi in ka da wannan mutlakan ne ka yi aiki na ƙwarai ko ba ka yi ba aiki na ƙwarai za mu ga kuma arrahama shi kuma a rafa baitin kayan aiki na gari na kwan sai ka kwaɗaiki na ba ba ke shi yana da an fasosiya za mu ga a rana wanda a muhadar da muka wuce mun ga mun bayyana ɗan bambancin da ke da kwai amma kusan dai ma'ana ɗaya amma bambancin shi wancan kayan aiki na gari na kwan shi kuma wannan baka yi ba shi yasa za mu ga a dalilin kai da aka ce duk wanda yake so yake kwaɗayin ya gamu da Allah bayan tashar tsama ko ga aikin da ne wanda yake na wata arraja mutlakan ko na mala yace a mala yace wa dalilu raja dalili na kwaɗayi na ibada kasancewar shi ibada ne da zai kuma kai da wannan Allah qawluhu ta'ala faqar Allah madaukakin sarki faman kana yarju liqa'a rabbih dukkanin mutumin da yake kwaɗayin haɗuwa da ubangijin shi malaman tafsiri sun fassara haɗuwa da ubangiji shi ya haɗu da Allah ya gan shi ko bai gan shi ba wasu malaman suka ce haɗuwa da ubangiji shi ru'yatul lahi wa ma'ayati duk wanda ke kwaɗayin ya ga Allah ranar tashin kama gani na yarda kenan wanda ɗan ɗan aljanna sun shiga aljanna an ba su ni'imomi sai Allah tambaye su me kuke so mu kama muku ni'ima suke wallahi ya isa duk wata nima da muke bukata a mun samu wani abu za mu samu wanda ya yi wani ya Allah maɗaukin sarki ya yaye musu fuskar shi su gan shi in suka gan shi za su samu hikimar da ba su taɓa samun da ba a zai ce musu na yarda da ku yarda ta haɗa shi ne a gashin aya wani da biyan akwai da fuska wa jami'a to daga cikin tafsiran da aka wannan aya shi ne kaman kana ya rubu ne ka a rabbihi wanda yake kwaɗayin ganin ubangiji shi kenan bayyarwa ka ga allah wannan gani na rama sai in ka shiga an jaro to ga aikin da ne fal ya amal amalan saliha ya yi aiki aiki na gari na kwarai shi ne wani suka ce amalan salihan ma kana mukhlisan lillah aikin da ya zanto an yi shi ne ikhlasi babu shirka babba ko karama ba riya babu sunna wala yushrik bi ibadati rabbi ahada kada ya saki a cikin ibadar Allah ya yi shirka kaga a jerin siyasan nan kamar yana gona maka wannan raja'in kwaɗayin samun lada ibada ne bayanata baka yi ga wani Allah haba wala ya shirka da ibadata rabbi ahada kada ya shirka da wani ibada da ubangiji shi da kowa kowa kan ya shirka da wani kowa kina ga wannan yake nuna ta lalle a raja wannan raja ibada ce duk da mun bayyana cewa nau'i biyu ne kwaɗayin samun abin da babu wanda yake da iko a kan shi sai Allah ka yi shi ga wani Allah wannan shirka ne wala amma abin da ɗan adam ke iya yi ba laifi ba ne ba babu shirka wala amma ka yi kwaɗayin ka so ina ma iyalinka sun maka rabuwa mai kyau ina ma wani ya maka biyayya ina ma wani ya sa maka ruwa kasha ina ma wani ya yi maka kaza wanda bayya daga cikin da yake suna shirka wanda ke shi ne bayani insha Allah ina wanda ita ayar tana daga cikin ayoyin da malamai suke cewa tana daga cikin ayoyin da ake kawo hujja da su a wajen da yake da suna a wajen wannan tabbatuwar ganin Allah ranar tashar kiyama cikin aljanna wadda wannan ayar tana daga cikin ayoyi malamai sun na farko wannan tafasir ɗin da dama wanda da yi ya mai bayanin na ita tafsirin wannan aya sai tawakkal wadda dogaro wanda na daga cikin ababe da suka shahara wadda wanda mafi yawan mutanen da suke yin hassada suke yin saƙon Allah je su yi sihiri ga mutum suke cin haram na da ƙaranci a kan tawakkali ga Allah maɗaukin sarki wani hadisi maza da ake cewa lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da razaqakum kama yarzuqukum inda kuna dogara ga Allah maɗaukin sarki a kai karin tawakkali haƙiƙarin dogara ga Allah maɗaukin sarki da Allah ya arzuta ku yadda Allah maɗaukin sarki yake arzuta da tsuntsaye tsuntsu zai waye gari babu abinci a gurin shi amma ya wuta ya nemo ya ci ya ƙosan ya tsako ka wani tsara tawakkali da Allah maɗaukin sarki babu ne kofa ce daga cikin kofofi na samun albarka da arzikin duniya da lalata babu sannan kuma malamai suke cewa tawakkali yana da madogara guda guda biyu wasu kuma wani suna faɗin ayar ce madogara guda uku rukunai guda biyu ko guda uku rukuni na faɗin tasiri da amurka yalda ka meka da mamakar karsuwa ga Allah ta baki ne ka dogara akan Allah mai ake sarki dukkanin lamar ka ka roƙa su ga Allah na biyu alqiyamu bis sawab ka tashi da sauran da za ka samu arziki ne ko shiga aljanna ne ibada da maka wata in arziki kake nema ka yi kasuwanci ko ka yi aiki in aljanna kake son shiga ka yi aiki ka yi ibada in neman ilimi kake ka karanta kada ka ce na dogara da Allah baka karanta baka da mutuwa ba kinan alkiyamu bi sabab don wannan da yake suna rukuni na uku shine hadamu ya ci da bi sabab bai cin kai sababin kuma ka dogara kan ka kai karatu kuma ce a na riga na karanta ba ko babu tare ha arziki ko ba tare dole ma yana yi kuɗi ni da na karanta ɗaukar wani da aiki na samu da makamantan haka kinan wannan shi ne rukunai malamai ke cewa shi da waɗannan ababen guda uku tawakkali ke cika na fara ka ne ka nawari zuwa ga Allah ka dogara da Allah na biyu ka tashi da sababin da zai biya maka burin da bukata sannan kuma yi wannan sababin kada ka ce kawai na dogara da shi ka komai da lamarin ka zuwa ga Allah kada ka kalli zuwa ga wani sababin misali mutum ne rashin lafiya ta kama shi yaya zai tawakkali tawakkali mai da lamarin zuwa ga Allah Allah ya jarba shi kuma Allah zai yaye shi rukun ya ba ya taba kashi ko rukuni na biyu ya tashi ya nemi sababi ya nemi maganin shi ba amma kuma rukuni na uku kada ya ce tun da na sha magani lafiya ya samu a'a ya mai da lamarin zuwa ga Allah ya dinga roƙon Allah Allah ka bani lafiya Allah na tashi da sababi na sha magani Allah koro mu sauki wani kiran da rukunan da sun tuka da su ake samun hakikalin tawakkul wala irin wannan zamanin dama matasa suna rubuwa da cewa kawai Allah ne mai arzika ban ma tashi ne mai sana'a ba mu aiki Allah zai ban ba wannan ba tawakkali ba ne malamai suna cewa irin wannan ayan tawakkul mutum bakka aiki bakka sana'a bakka neman kuɗi so kake kawai ka yi arziki wannan tawakul yake cewa ba tawakkali ne saba ma Allah ne wani lokaci Umar bin Khattab ya ga wasu suna zaune suna ta yin azka suna ta ambata Allah da tare da kuma Umar bin Khattab ya ce ku tashi ku zo ku sara ku nemi na kan ku nemi halaka ku sai suka ce mu ba ma neman halaka Allah muke gani da aka samu mu masu dogaro ne ga Allah Umar bin Khattab ya ce ku tashi ya sa musu bulala da ke sama battayen ruwan zinariya ko azurfa ka taɓa ganin an wa mutane annabin allah ya je ya yi kiwo ko ko kuma ko cikin masu rasu ne dama an wuce kasa bayya wasa daga kayi wa an maka wa'azi inda ka zuwa mun da rayuwa ya sa musu ne da ya ce ku masu tara ku ne da masu tara ku ne haka da wannan shi ne baitin ka mai kalamar ka zuwa ga Allah sannan ka yi sababin da zai biya maka bukata ka amma kada ka yanke wani tunani kawai ka dogara a kan wani sababin a a kamar da lamarin zuwa ga Allah shi yasa mu Allah ya ce ya shirka alama ya farko wasu ɗan bayya ka dage ga akan abin da zai amfani ka sannan ka nemi taimakon Allah mala kenan ka dogara ga Allah ne ke sauki shi ne malar ce wa dalilin tawakkul dalili na tawakkali qawluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin game da Allah za ku dogara shi kadai in kun kasance mu'mini kenan mafhumu mukhalifa dukkanin mutumin da ba shi dogara ga Allah madaukakin sarki wannan mutumin ba cikakken mu'mini ba kaga nan wa 'ala Allahi kamata ya ce wa tawakkalu 'ala Allahi in kuntum mu'mini sai aka yi takdiru ma haqqu ta'khir wanda ba nan da wani yake cewa yufidu al-hasr abin da ya kamata a jinkirta da shi in aka riga aka gabatar da shi yana nuna cewa wannan abin da aka hudu daga baya ya ke banta ga abin da aka gabata tsayin wa alallahi ga Allah shi kadai shi kadai fa tawakkalu za ku dogara in kuntum mu'min in kuntum kamulai kenan in ka ga mutum ba shi dogara ga Allah mawakin sarki to wannan mutum ba bai cika mummuni ba saboda ana jiran shi ya idata imani da rukuni na shidda shine al-imanu bil qada wal qadar dogaro ya dogara ga Allah mawakin sarki akan ta dukkanin abin da ya wakana da sanin Allah Allah ya rubuta shi Allah ya rubuta shi Allah ya san zai kasance a ina zai kasance a yana zai kasance shi ne a tawakul to shi ma dai tawakul wadda a tawakul malamai suna kasa shi da akwai alikana wanda za ta iya ɗaukan ma'ana ta dogaro amma haƙiƙa na al'amarinta ba dogaro ne wadda alikana ni ne zan yi aure a zasar misali a doso ina da aboki mai suna ka zahari ce na wakilta ka a kan kaje wajen ɗaurin aure ya zama wakili ne wadda ta yi zan iya amfani a magana da ce da kai kaɗai na dogara a kan wannan aikin wannan in mutum a cikin abin da zai iya yi ne baya shiga cikin shirka ba wanda ke shiga cikin shirka shi ne abin da babu wani wanda ya isa yi maka su yi afuwa ka dogara ga wani allah ka yi shirka kawo mutumin da zai dogara a laya a kan da an mishi laya ya dogara da ita kawo mutumin da za a yi mishi ƙaho-ƙaho ya sa a ƙohon shagon shi ko a ƙohon gidan shi ya dogara da shi yana ganin zai kare shi zai hana shi da tsarayi kawon mutumin da zai dogara a kan wani malamin tsibir ko malam boka haka wannan duka shirka amma a kan abin da mutum yake iya wanda allah ya bashi kudura da iko kuma halaka ne ba laifi ba ne ba amma a duk da haka malamai ke cewa dole ya zamto a cikin zuciyarka wanda ya sha bambam da abin zaka wani baki ya kana dogara ne zuwa ga azan ba shi yasa bayan ka yi tawabi aka ce ma adamu da tila da sawa kada ka dogara akan sababin da kai sababin da zai kai ta zuwa ga biyan bukata ka kada dogara akan shi a zuciyarka zuciyarka ta allaku da Allah duka ne yasa aka zira wanda ya zanto yana daga cikin shirka yin hakan zuciyarka ce ba a so ta rabu da Allah ta ta'allaku da wani bawan Allah Allah ce ma kuma hajjo ga lada baitin dogara da Allah shi yake tabbatar maka da imani ko a ayar da ta riga ta gabata to ne amfanin dogaro ga Allah Allah ma ke sarki ce a suratul talaq wa man yattaqillaha wa huwa hasbuhu dukkanin mutumin da roman ya afo roman ya tawakkala ala Allah dukkanin mutumin da ya dogara ga Allah maɗaukakin sarki fa huwa hasbu Allah ya wadatar mishi da yaron da mutumin da ya dogara akan laya ko akan wani sai ko akan wani aljani da kai da ka dogara akan ubangiji Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicci kowa da komai wane ne yake da gata wa yake da gata tabbas wanda ya dogara ga Allah maɗauke su shi ne na Allah maɗauke sarki ce wa man ya tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah maɗauke sarki fa huwa hasbuhu Allah ya wadatar mishi Allah ya isa mishi duk wani burin ka duk wata bukata ka dogara da Allah maɗauke sarki Allah zai biya maka bukata babu abin da ya yi ƙarfin Allah in dai ka yi imani da cewa babu abin da ya yi ƙarfin Allah ka dogara da Allah maɗaukai sarki wallahi duk buƙatarka wa ma zalika ala Allah da aziz duk buƙatarka babu bata yin tsanani ga Allah maɗaukai sarki ka zama shi ne alhamdu dogaro da Allah maɗaukai sarki ke wani shi ne dogara ga Allah maɗaukai sarki imamu nawawi yake cewa i'lam anna tawakkula mahallu al-qalb wa amma al-haraka bi-dhahir فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله فإن تعثر شيء فبتقديره وإن تيسر بتيسيره إمام النووي يكتب أن سوى للي توكلي محله القلب قريش أزوتي توكل أزوتي بامغانا بتيما أمون دبر الله يو باوشي magana ba wa shi'in wanda yake jiya ta mummun dogara da Allah kuma ka gan shi a gidan boka yana cewa mummun dogara da Allah inda zai za a samu matsala da gashi ta bune da akwai laya da guru da dama irin wannan ba a baki ba take imamu da ya ce mahallin kan a tawakkul ala Allah wa amma al-haraka bi zahir fala tunafi tawakkul tashi ka nemi kuɗi tashi ka yi karatu tashi ka yi aiki bayya kore tawakkal kamar ga mun ga wannan tawakkal ko shi yasa in mutum ya haƙa tawakkali ga a zuciya to wannan bayya kore tawakkal kenan kaga tawakkali a zuciya yake zuciyar ka ce Allah bayya so ta tayi gurin wani shi bayya so ka mishi shirka a zuciya shine mahallin tawakkal dogara da Allah ne yake so haka wannan kenan shi ne abin da imamu ne da akwai maganganu na malamai a kan tawakkali da dama da gaske magana ɗauki magana ta shekul islam ibn taymiya bayan ya yi magana mai tsawo a kan tawakkal ya ce walida la yajibu an an taqtarina al-hawadith bima qad yaj'alu sababan illa li mashi'atillah zuwa inda ya ce fa innahu ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun faman dhanna al-istighna بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكل وأخل بواجب التوكل محل الشاهد فإنه ما شاء كان وما لم شاء لم يكن yana cewa kai bawa ka san da cewa ma sha a kana ma sha Allah kana abinda Allah ya so ya kasance wallahi sai ya kasance daga cikin abin da ya sauka ga maka wajen tawakkul wa ma lam yasha lam yakun duk abinda Allah bai so kasancewa shi ba har abada baya taɓa kasancewa to ina za ka je ka dogara da wasu ababe a kan samun wani abu ko kuma rashin samun wani abu kai kan wasu idan ka samu fiye ya iman da alƙaba wa ƙabar za ka samu shi ya samu matsala a ɓangaren tawakkul shi ne ibn tabi ya ce fa man zanna a istisna bi sabab ala tawakkul duk wanda ya yi zaton cewa yana iya wadatuwa da tashi da sababi akan tawakkal ya ce a tun da ne na nemi ilimi na yi karatu na ji ƙasa kamar wallahi dole na yi kuɗi to wannan ba ya dogara da Allah ba to wannan wawa tun da na yi university kaza na yi matsayi kaza dole na samu aiki sai na samu jin daɗi to wannan ya samu matsala ɓangaren tafi ko kuma tun da ni ina neman kuɗi tun ƙarfe takwas nake wuta kasuwa hammar ce sai na yi kuɗi ka jira ta gari ya dogara da sababi ya bar tawakkal ai aiki nake tukuri duk wanda ku yake aiki he ya samu bayya tawakkali ga Allah wa tawakkalki to duk mutumin da yake tunanin kamar zanda da suke gana da sababi ana tawakkal duk wanda ya zaci cewa zai iya wadatuwa da sababi akan ya bar tawakkali wa qad taraka ma wajaba Allah alayhi wa tawakkal ya bar abin da Allah ya wajibta mishi ne ya tawakkali wa akhalla bi wajib tawhid ya riga ya samu matsala a bangaren tauhid tazwaro a bangaren tauhid wanda kenan yin sababi ba shi yake ne cewa ba a'a wai me yake suna zaka dogara zaka dogara akan sababi kamar tawakkal a baitin kayi sababi kuma ka dogara ga Allah mai sarki wa shawiru bil amr fa idza azamta fatawakkal ala mazala ka kama Allah yake ce mishi kayi wa sahabbanka shawara ka ga neman shawara akan al'amari in zaka riko da sababi ne ko amma kanka dogara akan shawarar da aka ba ka tawakkal ala Allah fa idza azamta in ka samu ra'ayi wanda ya dace ka bi to ka dogara da Allah ba za ka yi aure ne ka nemi shawara al'umma an ba ka shawara an ba kakka dogara ka ce a ai an mata lambar yabo ta riga ta zama to ka dogara da Allah ka iya canzawa ko sana'a ce za ka yi ko aiki ne za ka yi ka nemi shawarwari an ba ka shawara can da can da can ka zaɓi maganar da kaga ta dace to kakka ce a tun da na yi shawara an ce duk wanda ya shawara ba ya taɓewa fa iza azamta fa tawakkal ala Allah idan ka samu azum za niyya akan zaka yi abu zaka zarta abin da ka nemi shawara akan shi to ka dogara ga Allah mai kyau sai wannan yake na ta yin sababi ba shi yake na ta ba ka bar tawakkal yin tawakkali ba shi yake na ta ba ka bar sababi dole ka tashi da su Allah ya taimaka wannan kenan shi da abin da ya shahi tawakkal wa da haddada shi sai kuma abin da ya shahi arrahba da arrahba da alkushu wadda arrahba da ya ne ya da gabata kwaɗayi a kan samun alkhairi da amfani da lada da aljanna bayan kayi aiki na gargagawa wadda arrahba tsoro kada azabar allah ta kama ka kada Allah sun ya ka wuta bayan ka riga ka tashi da da'a ka aje kayan ka samu ta kafiri kana tsoron kan laihinka ya kai ka zuwa ga kama kan kan laihinka ya sa ka zuwa ga wuta ba to wannan Allah kada ake wa idan ka saba wa Allah ka ji tsoron ka samu arrahba ka ji tsoro kada Allah ya kama ka da wannan yanayi hada idan kai ibada ka kadaici Allah ya baka ladan ka ji Allah ya baka aljanna hada to za mu ga wasu irin haka suke wa gumakai da me yake suna kaburra da kuma me yake suna malaman tsubu da matsayarta da bokaye kaga in ya tashi ya biya ma mutumin shi bukata da yake aljani ne ko makamata haka ko fili ne ko boka ne ya biya mashi bukatun shi ne da mai kwaɗayin ya kare shi har ko kuma in ya saba mashi an ce ya yanka zakara shekarar zakara sai ya tashi ya sai zakarar da bai kai ba shekara guda sai ya dinga tsoro kada musibar ta same shi kaga wannan Allah ka ji hakewa idan wannan kawa ana bi maka sababin sababin da zai kai zuwa ga shirka ana bi maka ɗaya bayan ɗaya ana kore maka su har ya kai zuwa ga kakali shirka da dukkan mahimmin hanyoyin sai kuma alkushu alkushu wulaƙantar da kai ga wannan alkushu shi ne hakikar al'amuran kusur ta yadda ba ka zuciyarka ba ta iya huta ma har ta tuna wani abu allah kawai kake tunawa in ka kaskantar da kanka a gaban allah maɗaukin sarki ka yi attazammin wani hudu ka kaskantar da kanka gaban allah maɗaukin sarki ba ka tuna ma komai ranka ka wulaƙanta ta a gaban allah maɗaukin sarki me ya hiranka mace ta hiranka dukiya ta hirarka duniya ta hirarka ha? to ba ka tana ba shi ne abin da ake ake nema ka yi a cikin sani ɗan ka wuna ɗan tattata kanka ba ka tana komai ya fara wanda al'amari ne mai tsanani kuma a nan ladar sallah a yau ka an ka ce mutum ya yi maka sallah raka a biyu da cikakken kushuri kan da ya fara allah ne kaɗai ke tunawa lahira ta kaɗai ke tunawa girman allah kaɗai ke tunawa abin da yake wasu kaɗai ke tunawa aiki babba haɓa da akwai matsala sai ta rawa ke cewa alhashu'ul kami taklifin himalayar fa a wajibta maka yin kushu'i cikakke ɗari saba ɗari tilasta ma baya ne da abin da bai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha amma ana son fa in za a wani tukun bi shay'in fa atuni wa salatu kai kokari ka dinga yaƙa zuciyarka wannan lokacin da kake sallah kake yaƙa kake ture tunanin naka da suke zuwa daidai gwargwadon kokarin da kake yi gwargwadon in musibu da satsawa Allah wajen sallah ya zo za ka dinga turewa shi ta Allah ya ce inna sa'atin ha'al fasha'i wal munkar kenan ko yawan mata da muke a cikin sallah wanda wanda kenan shi sai annabawa cikakken kushuri dari saman dari ka tara sallah shi yasa za mu ga da dama alƙalai yan aka samu rikici mutum ya ba da ajiya ya ba wani ajiya ya wani wanda aka ba ajiya ha yamance inda ya ajiye su alƙalai suna amfani suna amfani da irin wani a ceto da je ka yi sallah raka a biyu kada ka tuna komai sai allah cikin wani kuma da ka fara yi ke ɗan birin da zuwa ya tuna maka kaza ya tuna maka kaza in ka yi bujire mishi abinda kake bukata ka gane zai tuna maka shi ba wani liman na ana ba da labarin an yi wani turki da aka ba shi miliyan guda ajiya sai ya ajiye ta a turakashi ya banki kuma turakai ya ba ta a buɗe a ɗaya daga kewan gwamnin da shahararriya ce da bandi nan da ya yi a sashi a ya fara sallah ya fara an ta da sallah ya fara yin sallah sai ya tuna da ya ajiye miliyan guda ta mutane a cikin da yake suna a cikin tirakar shamu ya ce Allahu akbar kawai ya rubuta ya jawo wani ya ci gaba da sallah ya je ya ɗauke kuɗin mutane ya ajiye ya ne dawo ya ce alhamdulillah to kaga shedan bakin ciki yake mahallin shayin shedan bakin ciki yake ka samu wannan kushuɗin cikakke a sallaka me yasa ya san in ka samu wannan kushuɗin cikakke a cikin sallaka zai samu matsala daga baya akan yau ne ka akan yin isha shi yasa Allah maɗaukin sarki da ya ce inna salata tana hana fashe a wurukar haka ne wallahi sallah tana hana ka alfasha tana hana ka aiki mai gona amma ma in ka yi ta da kushuɗi cikakke wannan kuma ya tsanani wallahi kuma da akwai bayan Allah da Allah ya ce wafaka su zuwa da haka shi yasa maza Allah tana hadisi shahararren wanda ya yi arwallah ya kyautata arwallah ya yi sallah raka'a biyu bai yi ba magana ta zuci a ciki ko shu'i cikakke da ni sama tsari gufira lahu ma ta kaddama min zambi ji abin da kai ne zai bi an gama kai a'a ba wasa bane ba ka gwada ka ga da cikin da za ka yi ba ka san ma ta shiga cikin bayan da kan shu'i a hannu shi shi ne rukun ibada shi ne hakikanin ibada shi ne kai ibada wadda Allah ta yi wa Allah ta yi almin da rafi akan kushuri abu ne mai muhimmanci da su to in wannan kushurin ka je ka ga ɗan ƙungiyar sihiri haka za su dinga wa aljanna haka za su dinga wa bukayensu irin wannan kushuri ka ga mutum yana wulaƙanta kanshi yana nutsuwa bayyana tuna komai a gaban boka ko a gaban malamin suna yana makarkata haka za su dinga an kwada akwai zubar ku shi yasa ku shuɗi fahimta ba fahimta kowa sai da ɗauke shi yasa aka hana ka yin sujjada ga wani allah kai hanyar yin sujjada ga wani allah aka hana ka shi ne duka wanda zai kai zuwa ga kuɗi ko sujjada allah kaɗai yake manta ka wulaƙanta kanka a gare shi shi ne a tabarnul wal khuru bayanin da ya gabata a kan ma'anar kusur to waɗannan nau'ikan guda uku arhamba kwaɗayi na samun lada da aljanna bayan kayan aiki na gaban ƙwarar arhamba tsoro na kada allah kama kada azaba bayan kayan aikin da ba shi ba ne ba ko kana tsoron kayan ga kayan yi alhushu wulaƙantar da kai a ibada to ga dalilin su bala ya ce ƙaunar ta'ala إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين دليل مفارق النظام لنا نبي ملائكة سوف قرأ الله مؤكد سلكي أكثر سلطة أنبياء بيان الله أزالوا النبارة سيانا مؤكد سلكي كتوى إنهم للسوا وإنهم النبارة كانوا سلكة سلكي يسارعون في الخيرات سنة وغيدا وغيدا أي كلا شيء شيء صار صفة تمي قوي النبارة a koda yaushe yana gaugawa wurin ya gaya aiki da su ba dole ba ya kayi duka a'a kullum kana gaugawa in kama wannan aiki a kare in yi wannan in yi wannan in yi wannan in yi wannan ma ma ya kun dai a kullum dai a ga ka sifanta da wannan sifa ta musara a sosai na gaugawa wurin aiki da su waye da na kuma suna roƙonmu suna bauta mana da roƙonmu rahban suna masu kwaɗayin lada da aljanna wa rahaban suna masu tsoron azaba idan wuta ya zawo dalili na arraba da arraba wa kanu da mahashi sun kasance masu kushu'i masu kantar da kai ne da nutsuwa da mai da hankali zuwa gare mu suna zata ne ya zawo dalilin kushu hada sai dalilin khashiya hada dalilin khashiya الخشية صورو إذا تصورو ده الخوف الخشية ده الخوف ذكر الناس غيركم ده الخشية ده الخوف ذكر الناس يعني واضح bambancin da ke cikin tsakaninsu shi ne alhaufu kana da ilimi ko baka da ilimi a haƙiƙanin ƙudurar Allah kana iya samun alhaufu amma alkhashiya ilimi baitin kana da ilimi akan siffofin Allah da sunayen Allah da kudura Allah da azabar Allah da kuma ni'imomin da Allah ya tanada sai ka samu alkhashiya shi yasa ba mu sarki ya ke bance ta shukran Allah kuma khaira ya ke bance ta ga mu'mini Allah ba sarki ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama wa'inda suke tsoron Allah daga cikin bashi su ne malamai wanda ke da ilimi a kan addini shi a kan tauhidi shi a kan hukumar shi da sura da suka yi su haɓa shi ne wadda ce dalilin fashiya dalilin na alfashiya tsoro tsoron allah wanda yake haɗe tare da ilimi ƙaunin ta'ala ta fara da ɗauki saki da za ta shauri da shauri kada ku ji tsoronsu ku ji tsoro na ni kaɗai haɓa idan wanda shi ne dalilin ya الخشية واضح wanda ita ma dai abinda muka bayyana a cikin da yake suna abinda muka da muka bayyana a jami'ar hau shi ne ke sukan cewa a nan isha a kina alkhawf da alkhashiya mara damun bayyana tsoro ko tsoro na ibada kina nake nufi ko wanda ya shahi ibada misali tsoron ibada zan haɗu wata kista hada wanda wani boka ne abu yin haru a gare shi ya yi barazana wata mace sai yi gaya mashi magana sai ya mata barazana hada ya buga wata wani abu iska ta haɗi sai kai tsaye ta suma wannan mace ko ta mutu ma Allah ma'ala ta mutu ya ake rikici aka kawo abin gurin jandarma kaga tsoro ne kai ta ya tsorata ta yi wani abin da iska ta tashi dan buga da a dubarance dubarance ya buga wani abu kura ta tashi kai tsaye zuciyar ta buga mun ba da kisa ɗaya daga cikin malaman da aka karanta aya alkur'ani tsabar kaiwa makura a kan tsoron Allah wa ke sarki kai sai sai ya faɗi ya ba ba to a kawo abin gurin jandarma jandarmiyar aka ce a ji a kawo da yake sa a ko boka bikin da wani da aka samu ɗaya daga tijari ya ce zai je ya ko boka amma don ka san ya riga ya ji tsoron boka sai ya je ɗauko layar shi da hulun shi da wani layar ya tsakar da kaga tun daga nan da akwai matsala ko da ya tsaye gurin ɗauko boka sai bokan ya zare mishi ido ya yi wani maganganu da surutai ya buga da yake suna zana ha ƙura da tashi da wani wari ko ta ne sai ga shi wajen girma a jiya ɗauko shi ya suna ba me ke nuna maka wannan shi ne tsoro na zuciya haɓa da allah za ka bawa in ka bari ga allah maɗaukin sarki ba wanda ya isa ya taka ba wanda ya isa ya tsorata ka ba wanda ya isa ya wulaƙanta ka amma in ka tsoraci wani bawan allah wannan bawan allah yana iya bin salo-salo magana yan mintitiya wani abin ba abin tsoro ba ne ba ka lura da mutum lokacin zai wuto cikin duhu yana tahiya sai ya dinga cewa ga aljannu ga kambaltu ga waye ga waye kuma ya kaga ya wuce lafiya da rajiya amma a ran shi wani yana iya suma in ɗan ɗera ya gita mashi ko makamata yana iya suma saboda ran nashi ya riga ya mutu da tsoro to wannan allah kaɗai ake so ka yi kiran da makamantansu da insha Allah shine kawai sirrin da ke cikin katancewa tsoro ibada wanda ina ji nan gobe za mu tsaya ganin lokaci idan mun ga dalili na arrahaba da arrahaba da alkhashiya da alkhashu da alkhashiya wanda je da insha Allah kenan a darasi na gaba za mu ga dalili na al'inawa wanda al'inawa inda akwai kenan tambayoyi na iya gabata in kuma ba mu insha Allah muna iya ruhin da alihim karatun akida na da amfani wajen gyara bawa wallahi kwanciyar hankali matuƙar mutum bayyana a cikin kyakkyawar wallahi zai kawo da matsayinsa za su dinga ba shi wa matuƙar mutum bayyana a cikin kyakkyawa rayuwar yau za ta yi ba shi wa matuƙar mutum bayyana a cikin kyakkyawa zai dinga hasara ga mutane bai da cikakken imani cikakken imani da kawo a cikin to shi kuma karatun aƙida na raye zuciya na sa ka samu kwanciyar hankali in ka yi kajin da dama ana cewa mutum an bar shi da allah ka ce ka ji na shi an mun zai sanna ba da kuma matsala wajen yi sun sanin haƙiƙar girman kuma ya sanar mai cikin tashi a kowa allah shi ne ka allah ta maka da abin da kuma ne allah shi ne su ne zan na sa su kuma abin da muka da kuskura allah ba ba samana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله كده يوم shiga hutu sai zuwa bayan sallah insha Allah in za mu dawo karatu kenan za a yi sanarwa da izinin Allah tabaraka